أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لذاكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuran mu a markas ahlus sunna wal jama'a wanda ke angwalkar kada a birnin da magarar jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha takwas ga wata na Rabi'u Tani hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da nawa na turawa biyar ga wata na farko shekara takwas. a sati da ya gabata mun tsaya mun mara bayani cikin aya ta 74 lokaci ya yi kenan ita za mu koma farko illa kayan a mara karanta ayoyi na farko dai zama abu sananne ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addinu annasi musulunci tushen addini na siya mutum yakan da ɗan uwan cikin wata matsala lazim haƙƙi ne a kanka kamar nasihar guje mahallaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon shi umarni kulli ibadi ya kulli da siya hasa inna shaytana yanzu gabanin inna shaytana kana insana abu mubina Allah subhanahu wata'ala ke cewa manzon shi ka ga na bayina su faɗi magana su za su yi magana su faɗi magana kyakkyawa haka manzon da Allah ya kuriya cewa idan mutum ya imani man kana yuri da lalata da akhira da kuma hada alaihi duk wanda yake da imani da Allah da lalata in za ka yi magana ka hudu alkhairi ko kai shi kina da wata malamin faɗin magana mu mutu mai kyau sai ke tunatar da mu cewa inna shaitan yanzu buga nan shaitan wani nan yana kai da kawowa ya za a yi ya tsaka tsakanin ya raba kansu ya kama duke ya juna wannan shi ne haɗarin da shi muke tare da shi na shaidani kuma ya ƙara bayani bayan ya mana gamin mushi yana neman ɓata zamantakewar mu إن الشيطان قال للإنسان عدو بنا كم الشيطان جمع بدون ما كنا أجيب قال من هنك هو من أجيب إنه عبد الله وكان من جمع بدون نا لما وصل كفو إن الكلام مين فيك يا وان أول شيطان كان يظلم شيء وأول ما حتى كان حتى كان حتى زميلتي وهذا أجي حتى وحتى زميلتي والله فوق فيها واحد الكريات بقى السبع حتى جنوب ده انا بقى نوى الا لما تتنع ربع حتى ربع على الجماعة ده كان في السنة كتير الأمة وزبا الشقة أي المسلمين أوكم أنا لا من شيء لا ما هو فكر شو تاريخ جاء بند يكاو مش هذا الكيس كي دونا ده جهة زوا جهة ba abin da yake kuma kafin baka da balo kuma da bada kuma son kokowa a Nijar duk mutum mai gaskiya ba wallahi ba abin da ya kawo adawa tsakanin gari kaza zuwa gari kaza kuma kowa ya sani illa wasan kokowa da mai taɓa gyara aka ga an zai gyara abin da muke ma mutane ka shi wannan abu ya zai fitina ga mutane amma mutum ya san shi musulmi din halin da kake da ka tuna wannan musulunci na kyakkyawar alaƙa ka da mutum wa kake so don ba ka yi kinwa da yau mun karanta a nan na suna sun tabbata cewa alwala wal bara soyayya da kiyayya suna daga cikin asali suna daga cikin jigo na imani wa kake so wa kake don wa kake kinwa don wa kake san wani a wayin gari ka ta ɗan wakan su nisan mu ruwan da ne zanta manzon da Allah kuma yana cewa man ahabba lillah wa abghada lillah fa tastakara min iman duk wanda ya so wani dan Allah ko ya yi wani dan Allah kenan soyayya da tsiyayya ana ta dan Allah Allah zana tambaya jami bin kitan wani kuma ba ka ka ba ba ka ka wannan akan kitan wani hawa irin dalilin wani ta ƙi wannan wankan musulmi wanda ka tabbatar da aƙi da shi in wa abin jirgin magana ya min hasara a yi tsoron Allah musa addinin mu a gaba da abin da zai gizo tsakanin uwa na siyasa na wani wasa kan mu bari da gizza ya tsaka da mutakewar wasu na da abu ne na wasa ba wani da wasa wani da abin da ya ga dama wani da ke ɗan uwa wani ya kamar wannan sako da ake yadawa yana turare sai wani wanda abu ya shawa dan wancan kabila ko wancan garin sai ya zo wala ta kashe wani iya kuma ya yi shi wannan magana a gaban dan wannan da wannan gwana shi abu ne mai mana ba ta wani ba kamar yana abu ne abu ne sai shi gurin da aika karma ta adawa ta iya da wani dan wani gurin wasa abu ne shekai ya kawai ta wani abu ne mai kyau ne hankali Allah shi rike mu sai ka yi shi kuma wata majiya tambaya kan cewa shi da kudin kebron a rubuta tambaya ka yi shigo yi magana ina ga wallar martiya ne yadda ya karanta wata ta gaba ina cikin faɗakarwa a kan magana ta farko dalilin sanyi matsala ta farko mutane manzan da aka karanta da mun cewa fa inda mala'ikata ta ta'adda mimma ya ta'adar bulwa malaiku suna cutuwa da dukkan abin da yake cutar da bulwa kenan da abin da kasan ba ka so na waye ko kashin fallaci magana ya wuce magana alkashin magana hana zama hana cin umarci hurmafi da masallaci kalkashin wannan aka kawo wannan magana ta duk abin da kasan mutum bai so su malaka da su ɗan hanyar da bilin tsari da su zai su zai tafa tafa sosai ya wuce kwanan nan ya wace da ɗan tsarin tsawon tsarin da shi mutum shi ya kunta da a gaba ya ba ɗan bayan shi wani أنا بقول خجالة كمان كمان سبك أن تتعلم أنا أخوات تجي تجي صورة منها أنا بقول na gaskiya da hujjar haɓa ta aure kada shi gwamnati da kinka hanyar gaskiya ko kita ba abu na biyu sabo ko al'ada da littafin sun zai rin yari an ce shi ruwa cikin sunan zai mata sunan abin zai har sun nufi mun zan sanar sanar mai ya hana na hana sadari da allah kasar zai fara zai ya hana sakin zuwa ƙasa kuma ya hana mutum ya rike tsakin shi a sallah ba a rike baki tun daga baki yan haramci ba a rike wa annabi ya nan umar da hannu wa rabbi Allah ta kai sahu yake bi ina gani ya cire ko da kana da adam sai yan maka dan an fara sallah ka cire eh sallah ka kana sai ka cire kamar da kasan bakinta in an fara sallah sai ka mai da kayanka wannan shi ne nasiha tambayar da lamar sai ɗan uwa ta sa abin da yake ne sai dan Allah a yi magana me ya matsayin irin abin da cikin ahlus sunna na maganar makarantar mata da wasu na maganu kansa in ma makarantar mata ba ta da kira ko ta cikin addini ba wani dan Allah kansa cikin sai da bukari ba da na musamman aka yi na aware mata da dare hada suka ce ya rasu da maza sun rinjaye ta sun rinjaye mu ka ware mana rana ta musamman din darsun ya ware musu rana a gidan mutu kuma ba shi ne zai ce iya ta ɗauki magabata in wani ka'ada ta ake magana a yau in ka ji jina jin yawon magana mai suka makarantar mata za ka samu shi iya shi za ka ɗauki shi ka ɗaya suke labule ya yi tattauna da wata mace a kan abin duniya a kan tsoro gaba zai fita ɗaki da matar da ya fi labule wani mangala ya rantsuwa ba inda mutum zai fita da matar ba ma da ba sai shi ɗan rantsu duk inda aka ɗaya da dan kuma haramun mun da duk mai imani da Allah da ran dagara kai ka ɗaya da matar da ba ta shi shi ya ta haram karara kuma banna da yawa ta wa kana amma sai da magana akan makarantar mata ɗan wani abu ne sanannin inda akwai mata makaranta mata su karantar da mata shi ne ta amma zama jahilci haɗari ne hallada ce a kan da ruwa ba mata masu ilimi na mijin yi amma shi ba na mutum ba ka kai shi gidan da zuwa makaka a tare da makaranta cikin tsaron mata a ɗaya a yi ɗarfi da nan ba akwai ta haɗari da kai ba da gidan karkashin shi yanka sau ta da kai ka ɗauka ba a yi ba'ayi ba'ayi kuskure ne ana kanna kuma duk ɗaya ne mara shi su tsarki wa annabi ne su tsarki a gyara a gyara sai Allah ta bikin na mu tashi aya ta bin mutar da
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير نعم أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد كلمة بل يا جماعة كاتب بيوتي تذكر وما آية وما يارو دي قال عبار من بابشي wanda da na wakilin wanda ya kare tashi bawa yaro da ya koma ga Allah bayan cikin tattaunawa Allah ta da wannan aya aya tana sarka shi wancan dula yana da annabi har canzawa ta ra'ayi sai ka kawo sai ka kawo har kar ka kawo ya san ta buɗe to Allah ya buɗe da Allah ce ya halifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah su ba su haɗi ba Allah ce wa laqad qalu kalimatan kufr hakika wannan kalma ta kafirci shi ne izgili da manzan Allah ya kafirci ya ce wa kafaru ba da talami kuma sun kafirta bayan musulunci can karka fatin ba karka fatin ba imanin kun san mutan da ko karka fatin ba imanin kun nan kun karka faru kafaru ba da talami Allah ya tabbatar da kafirci bayan imani ya tabbatar da kafirci bayan musulunci kenan ba wani rukun zai ta shi da kawurta sai ya zai ɗan baka yi ba abin kawurta shi ne amma ya hankali ta kai akara ta kai kana kana kana azumi wannan bayan maza suke maza sa kai labarin da Allah an je jihadi ko da ko ake amma Allah ya tabbatar da kawurci bayan imanin ya tabbatar da kawurci bayan musulunta su don sun yi abin da ya kawurta su kenan ana rudda a yi hankali ka a yi rudda yace wa hammu bi malamai nazu sun yi niyyar wani abu wanda ba su cin ma burin ba wani cikin sai musulun rarrura ya fi ya inganta a tabuka a wannan fiyar tabu munafukai cikin tahiya man zana saboda a dosa da mana tahiya sai ɗan raya ke yi ruwani hanya cikin duwatsu ya bar sauran jama'a ashe akwai munafukai za mu ci mutum ci muku wasu da su aka kai sai suka ɗauki wannan dama su kifance su rayar kashe shi kullum suna cikin tahiya su zai ba a gaba wani idan ya umar amma da baya yana rasa ina da shi kullum ne ga wasu goma sha sha biyu da wani da sun sa sirri hukun sun ka bin sirri hukun da sa gani sirri hukun sai manzo Allah cin Huzaifa to a zakatun suna da ba Huzaifa sun kare su sai da ya ga suka dai amana su sun zama an zama su annabi har barci da abin da sai suka koma alhamdu da kake mu zai fara su zuwa annabi ya ga mu zai fara su ne gaba daya da wani da wani da wani da wani su ne suka zo suka shi Allah ya suka koma suka shiga cikin mutane amma da Allah ya fice da mutane da shi in ba ku ne ba ba wanda zai eh ba zai ba da amma da ba ku ya san sai ke haka shi ake cewa hudu ba wanda annabi yake ba sirri da abu na boye ba so don gudun ka suna duk yawa kuma haka cewa a kashe su ai wani a kashe su zai tsare kuma musulunci a waje za a gaji ya kashe aka yace za ta alhamdu ta kashe a bakai shi ya kashe ma naki a tsaka musulunci dalilin sadda a cutar da addini zai rike da mai amma tabbas shi ne haka wannan haka shi wajen ka san gaba daya shi ta ai ko kuma lokacin da samu ko sai shan wajen ka kai wajen ba قال له بنت كده انا وكده يقال وش اللي بده يطلع فيني يجي مثلا يطلع على مخطيخه ده جيب حكايه مساله اما انت تعمل كده انت ده يجي انت بدك تجاه وكده لا سلمت ابن عكا ده راح للموضوع وما هي تبدا وزي هاي دي انت ده هيدي انا كنت ده اللي هيدي صح ايه كده كده مش ده كده كده كده كده amma abin zai ba jihin jiya da na kallar shi ma zai ɗakin zai bije ba ke jirgin jina da ba shi ma bai zo shi wasu ɗauki a ƙarshe kuma da shi da kai ya ce zan gaya ma amma da kai zan ƙara maka kowa na na ƙara zan gaya wai ko ko ne ka san kuma ne kike baka cikin Allah ne da ne kina a wannan nan ne shi ne ya kuma kike da wata baka shi kenan wannan shi wa hamu bi malamai na siniyar yin wani abu da cikin ba gurin da kama damar abin da so ke wa ma na amu illa ana da na amu lawa su ne fadada wanda mai suke zargan manzan Allah mai zai ne yi shi a gare su bayan ma cewa dalilin zan manzan Allah madina Allah ya wadata su sun samu wadata na da zargar madina suna talakawa zama da sanar ni kama ganin ci gaba eh a kan da rijin da ya mun aka samu dukiya garin da rijin musulunci su biya mutum me suke zargin da shi cewa Allah ya ya zuba kanta da cikin fadar da manzon shi ba in ya tubu duk haka Allah kima Allah wani mu mai sauka da wajen a ce da mu jira sai ya kyale shi duk da wannan kan ce fa in ya tubu su ma so mu kan in suka tuba ya ku khairan nan na ga mun hauka da bincike dan wancan annabi ya ambaci a cikin wancan jabin annabi ya tabbatar da tabbas wannan kullu da ya zama na tabbas so rasul ya da bai ba tabbas a cikin wannan su wa kare takwas wannan su kudin wutar zuki ba takwas mirewa ne a cikin zaɓi ne takwas da wari uku kenan ɗan su zamun damar tuwa da baya amma takwas uku kudu ba kuma kira da tawa ba takwas da yari ne ya kira da ba
yace fa in yakunu min khairan lahum in suka tuba shine mafi alkhairi ga tuba wa in yatawallaw in suka bada baya game da imani suka ce imani yu'adhibuhum Allah 'adaban alima Allah zai azabtar da su azaba mai tsanani fi duniya wa akhirah azaba a nan duniya mai ma'anin masu imani da wata jin kuba da yasu a nan duniya zai kama su da wata azaba ta duniya haka a gobe kiyama azaba ta yi da ke umarnin fil arz min wajen mulamisi wa'inda mutane idan Allah ya kama su da azaba babu wani a saman ƙasa wani masoyi wani mai adadi zai hulɗa su daga cikin kamun Allah imma azaba ta duniya imma ta lahira ba mai kare su Allah ce ba
ومنهم من عاهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين
wannan aya cewa ya shahara mutum-mutum tafsirai imma na malaman hannun sunna ko na masu tamsiri duka dai masalar ta ta'alaba ko ta'alaba wani abi ne yadda suka ta shahara a tabi da kusur da kawo sun nan su ɗan shawar da waye haka sun suna kawo me ya abin da shahara wai wani sahabi ne ta'alaba ce wannan sahabi ya rasu da saboda Allah Allah azkar ya ce ya ta'ala ba azki dan kadan ya yi alkhairi akan yawa arin da ma da ma da ta azki da gurbi annabi ne addu'a salaba daga nan da yan dabbobi a Madina Madina ta cika dabbobi kaman kaman kaman tsutsa suka yi wanda suka Madina ya koma bayan garin Madina ya ga kalla zaman ko kalla guda biyar ya zo na bai zama wannan ya kai gaba da ma bar garin daga juma'a sai juma'a juma'a ma sai sauri daga baya ana nan abin ya yana mai yi har ta kai ana cikin wani halin shi sa da ba bai zarwa sallah gaba daya ta biyo farin makara ana nan aka farkar da ara ta zakka kudin da ya ma ya ma da zakka ta kai da zukin biya a mashi da daga cikin zuciyarsu wannan zakka da sallah yanzu annabi ya aika an so zakka ta ba musulai ta ɗabi da ta da musulai ne da ta juhaina sai ta ta kubiya wajen su ala ku gaya mai zakka ta zo suka kai duk wani mace kara ya ce wani abin sunan jiziya ke tara ta tara ta kawo ne kuma amma da suka je ku zo ne na shawara suka je duk an so wani suka dawo ne shi wani shawara karshen dai aka ba da labari bayan ya zama da labari na su yawo yana da ba kai san fa'ala ba ya annabi ya magana mun nuna mana kyau da fa'ala ba sai din da suka ji labari suka ba fa'ala ba labari annabi ya muku magana kanka shine ya dauko da kan kawo abin da suka abinci sai manzo Allah ya ce ai shi bai amsa zakar wannan bawon Allah ba za amsa ba ana amsa ya koma da zakar annabi ya koma da Allah da kan amsa ba karshe dai annabi ya mutu abubakar ya zo ya zo da kai ba amsa ba abubakar ya mutu umar ya zo ba amsa ba har da yanzu a rutu sun yi amfani wannan mutunta ta shi fara kuma na cikin jadda to gaskiyar magana duk da manyan suna sun kaɗa gana abin da magana suke magana masu dace magana wannan kista kista ce kista man ba ta ba gaba ɗaya ba ta da tushe ba ta da hanyoyi da ya ture ta ɓangaren isra'il kamar na ƙarshen fitila na albani da ifa ya tafi jiddan haka mashahura hakan akwai sai da an kuma malamin da ya rasa wani sai na musamman akan ta alaba bin hatim al-musara alai misalin suna malamin ne ta alaba bin hatim wanda aka ma kayya haka ya lissafi na musamman ya kawo dalilai na kare ta alaba game da wannan abin da aka dangana zuwa gare shi ke ɓangaren sinadin bai da inganci na fara kun ɓangaren ta adaba a kuma a shar'ance a musulunci ba ba kan wannan mulki kai ba ba abin ba a ce ba ka tuba an tsari manzon Allah ya tabbata duk ya tabbata har ya ya ce ai zamu amsa duk da hada zakka zamu amsa da kai da rubuce shi ko ka farko ne ba ke nan kan da ana bai da sai da amsa sai da azo da kai amma ya ce a azo da kala da rabin zuciya ta yanzu na Allah kara da rashin da manzon Allah an kawo da ta yake ba a masa mutum ya ce su a daga tafiya da tuba shi wannan kuma ya faɗa ba ta da shi haka shi mu zai da wannan wannan mutum na mutala ba ya tabbata malamai da binciken labarin halin sabai sahabi ne badar ya cikin halin badar kuma bayan tarihi an tabbatar da shi labarin da ake bada wannan ya zo annabi ya kiya an zo gurbin usman ga abubakar umar usman shi wannan ta alaba shi muhadir wannan sahabi ya rasu tun a yake mutu bai kanin ba annabi ya mutu shi shirar mutuwa ya kawo bayan ɗauko musiba halin manzan kansa kalma ai akwai wani hakin sun albarka a ko da musan ne a albarka da musan matsayin matsayin abin da ya bada ruwa ya abu sari aka cikin sai musul akwai su halin hakin abin yana abin barka hakin da albarka wani musahari lokacin da manzan da zai shigo da maka ya samu hanyar maka hakin da albarka sai shi iya da sauran sahabbai suna da ganci a maka shi ya fi shi bai da kowa bai da wata alaƙa sai ki so ya tsaye gyara a cikin mutanen maka tunda ya sa abin da zai zai tafi hana jiki kullu sai ya aika wa mutanen maka takarda a koye cewa da muhammadu yana zuwa wajen su ta yana da ɗan alaƙa da shi ga suna da alaƙa da shi gidan don su ɗaukar da shi wani abin da wani hukunci ne cikin sani ne kuskure ne hakan haka yi sai ba wata mace ka kai wannan takarda ka kai wa maka kai wannan sai sun kawo ta kai maka da kudin shawa ka kai takarda taka wanda yi ya ba ka kai da kudin shawa ana cikin haka a hanyar sun zama da wani gudu aka ba shi labari ga abin da ya wakana akwai wata mace radon ta ka wurin wurin da zai maka sannan nan a hanya an ba ta wata takarda za ta kai maka maza maza ka tura a musu maza ya tura mata aliyu da likidar amma da tura su maza a liku tahi rarraka rarraka wani wuri da kujar rarraka zai ne wani wuri kudin ke wata mata a kan ra'uma ba a yi ba ba a ba a kan sami dakar kuma ba ba a kuma yi da kallafin kuje na da taka a wannan wurin akwai wata mace akwai wata tabbara da kaɗa suke nuna ba ku da kaɗa na sauwa لأنين الكتاب أنها تأكل زبير سكة كامل هنا الله صار بغير أمسك سكة كامل سكة دي سكة سنة ما تأول منها طبعا أنا أنا مرض عليها مرض جيدا لكم أنا مرض عليها بيقول الله أقول لك أنا بجي كيوم سكة تكون سكة بيت سكة كيوم فجأة يجي والله لتخرجن أرجو الرسالة والله قلت هو دعوتك أنا هو بيكذب wallahi don zan aiki ya sun sa ka zama wajen sun sa ka so ka kafa da ko shi ko ka karba ko wala da mu zuro da kila ka kai sadare baka da mai a cikin kitu akan ta tambu da can cikin kitu ta tura kama ta garwa ta tura ta kuma zo ta karda ta ba ta ba ku wannan zikar da aka ɗauka aka je aka cikin wani ake ya suna ka takarda aka kuma takarda idan ka magana zai gani labarin ne takarda amma an ce mai sunan ya je ya an zo wani takarda aka zo da takarda daga daga ta haɗin bin albarka da ta haɗin bin albarka zuwa ƙarshen wasu ya zarne to haɗin kai da kanka الجواز يبقى فكرة كده ده ومش كده انت والله بالنهاية بدنا كان ممكن ولا بلاش لا يعقل من الدم نيما ذكرى تم وهي ذكرى فرق ما بينجا بمعنى القوة لازم احنا لازم ان ترجع لك يمكن يعني نعكا هون الجواز لا فبن تسير تسير يشكر لا يمكن فبن ياخذ الدكتور فبن فبن تجاوز فبن يقول رجل بالجسم لا الدكتور بيجي مرتين فبن بيجي ina da cikin umar baka san ba da cewa da an da kula ayyukan da ka ka san mashi to da fa kula ku yake umar baka labari Allah subhanahu wata'ala ya diba mutanen badar ya ce ki fa'alu ma shi'tum kada ka fada yake dan badar gaba daya Allah ya diba ya ce ku yi abin da kike so shi ne kan ne ne sai aka zalla gini ne haka wa'ayi yadda ku yi abin da kuke so na dawo da bangare duk dan bada gaba daya in ku diba da shi to shi wanda kun ga haka kuma ya kawo ta ba مش ما هذا بدل بدل بدل شو ما هذا تعال بقى فهذه بدل لا غير دليل shi ne magana kamar da kuma wannan cikin wata muhadara da wani kan kan wani abu da wani kan kan cewa wannan matsayin sahabi ba da akwai cin mutunci gare kai wannan ba da kace wannan kisa ta kullum ba ta da tushe ba ta da inganci wanda aka nuna wani sahabi irin da arba lalle irin wannan abun irin wannan hali ne da kuma kai halin munafukai amma ba ta alaba bane ba daga cikin wannan munafukai su Allah ya kaji labarin wa minhum daga cikin munafukai man an haɗa ba akwai da yawa Allah al'awali la'in a tana min fadalin makaman an haɗa ba akwai da yawa Allah al'awali la'in a tana min fadalin in har Allah ya dani arziki ya ban wata da na saddaƙanna ونكون من المحاربين لن يأتي المحارب على قلبك زي الفتحة إذا لم يكن مسكين ضايل ألا نقلا إنك ألا كبع قلبك إنت ما كان عديني إذا كذا إذا ما كان رسول إنت ما كان على بيت ولا أبدا ما كان تعالى غير كذا إنت ما كان مغنى وفي هذا هو كلام من هي زمن هي زمن وانا وانا اقول لك واحد كان ده امام وزن سكر وانا على الاول اما باب الايمان to su ne Allah ke zargi daga cikin halin da da cikin halin malakai idza ahada gada idza wa'ada akala dan halin malakai in sai an kalli ba ta kawo wanda shine daga cikin halin irin wannan malakai na alƙawarin ƙarya Allah ce da abin da suke irin wannan mutane cewa an aka rawa cikin farlaka da na saddaqanna wannan kullum na tsari za mu sadaka za mu zamanto daga cikin bayi na kwarai da aka ba su ya aka yi
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون
الله فلما آتاهم من فضله سنة الأولين kuma Allah ya cika musu abin da suka nema Allah ya ba su daga cikin fadalai lokacin da Allah ya ba su daga cikin fadalai shi bakhilu sai suka yi rowa suka hana alƙawarin da suka yi suka yi rikki suka tsaye wata wanda ruwan wasu suka ba da baya suna masu bijire na taimakon addinin Allah sai ma ba su da alƙawari suka bijire kuma da addinin to irin waɗannan mutane ne Allah ce ne muka sakamako فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه كاجبون الله يكفيهم كارشي كارشي كارشي كارشي كارشي shine suka cika da munafunci sun karshensu sun cika da munafunci da wasu karshe da munafunci a zukatansu da su zama da munafunci ba ila yau da tsaunar har ranar da muwa da kaga wannan wancan na sahabi ne na aljanna kaga wannan su kasan hadin munafukai ne kuma munafucin har gobe kiya ila ruwa suna ta bayani annabi ya ba da wasu a cikin wa'ancan muka bayani ga wasu amma na halin da kai da yawa suna wanda ba suke neman aiki suke niyya su yi su san dama ba amma irin wannan na ba gunsa da dama wanda Allah ya bada muna hutun har tashin kiyama kuma Allah ya musu wannan hukunci bima akhlaqa Allah ma wa'adu dalilin saba alƙawarin da suka ma Allah sun ma Allah alƙawarin sadaka da shiga layin bayan Allah na kwarai yanzu samu sun ki dalilin haka ne Allah ga wannan sakamako na mutuwa da munafici gamuwa da Allah a wannan hali bai ma aka da kullum ma wa'adu dalilin saba ma Allah alƙawarin da suka mishi wani ma kawo maka dibun kuma ka dalilin ƙarya da suke yi ƙarya ce alƙawarin ƙarya قال لك ألم يعلموا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ويتم جمع دفنه كيف تسكي قوي كاورشي تبين بإيمان ليوديها في مع الدين الله ويسوى توجيه دي شو ويسوى بسني با ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم مو بسبب سبب الشيء الله يعلم أبنك سكي أقوي عند با قوة haka wani dabarun ina yawan ce gamuwa su yi shawara a tattauna a kulla ma addini wani mace cewa shi wa Allah sani su da sama da Allah ya suna abin ya sama koyansu da tattaunawa da suke an da sama cewa Allah ya sani kuma san ba magana ku ba ku abin da kuka aikata ku a wajen kowa da ganawar ku wa Allah Allah Allah ne ku Allah shi ne mai cikakkar masaniya akan dukkan abin da yake koyi gaba daya ba na gaba ba kowa ne ne Allah ta abin da ke koyo gaba daya da haka ba kan kuwa Allah tana ga to da addinin Allah ko Allah Allah ya tsaya ko kin ba ka iya addinin Allah na Allah ce gaba
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدونهم Allah ce daga cikin halinsu su gwamna hukai suna aibanta alfiyar nuzul suna aibanta almutawin masu badawa masu taimakawa ne mun da masu imani idan masu taimaka da zai taimako to wani mai halin za a zuwa neman agaji ko taimako wani ya samu yawa kai ka samu yawa su zuwa wani ya yi za a gari mai riya ce shi wata samu yawa su ta ba a ce ya yi ba da Allah bai yi ya yi da a gwada wanda kuma ya kawo yanzu lajinin wanda kuma shi kuma babu abin amma iya bukata shi ma ya kawo wanda musulunci an yi na taimakon ina ne ka kayan biyanka ka kayan ilimin biyanka ka ka kina nemini ya kasar ka kama kai ma kawo nasa kuma an kayan kayan abin da nan annabi yana fasa ya ya ya ya abin da zama ya magana cewa dirrami shi ta tabara daidai da rabin dalilin illa tsayin lakabin da zai zama Allah ya tsarkake da bai karɓar aikin tsarkake ya ce Allah wanda ya sadaka da rabin da dabinuwa rabin da dinu gaba da amma ta min ta saman tsaye ka ba da rabin da dinu na nema na ana kaji inda da zuwa da in dai halaka ne ma dan uwa kar ka yi shayar ne ba ta ko ji ka yi jan Allah ka yi jan Allah imaninka da Allah ka kakura sai an ba da miliyan ka ba da biyanka aka wani shi da karin da da a jama'a har Allah ya amsa aiki ya nuka gwamnati ya nuna ga cewa ta kwasan zarkati ya ga ta kwasan zarkati jini suke da kuma amma da mai yi da zarka jini suke da kokarin mai kaɗan ana ga jin halinka an yi da taimako ya ce kokarin mai kaɗan ya koyi kyautan Allah kuma an da yawa kana cewa Allah yana yi muka lada daga akalla goma akalla goma kuma iyalin sa da wuce su kun zo ɗan ruwa kenan haka a ga ƙaunar masu sabilin da alƙawarin ɗari bakwai daga ɗari bakwai an canza canza canza jirgin shawo ɗari bakwai ma al'ayya don tawa kina ka ce an ma'a nan kullum mutum ƙoƙarin yana hala zan zo in ba da jika ka ba da biyu da an yi maganar lirki da ake yi allah iya lirka lada gwalgwadon niyyar da gudun halinka ikhlasanka da allah da kuma halinka to abu suna aiki da Allah suna aiki kuma da muka gada shi dai akalla ba a kara goma cikin minti goma wanda ba a kara wani akwai Allah amma wajen bambanci yana bashi ɗari wani ɗari biyu ɗari bakwai dubu abin da Allah ya so to kina a nan kan bambanci wajen ikhlasin mutum da magana da magana halin mutum kina zai zo ya fara misalin da ashirin misalin da ɗan da miliyan goma aka nemi taimako za a yi aikin addini sai na fito jika sai na bada nan gangare ne wannan iya da nuna ɗari wanda shi a wajen allah da duk wannan biyu wannan ƙarƙarin shi da ya bada shi da ya raba cikin da ya raba ɗaya ya tuba jin da karaba ya tuba da karaba kada ana kai jibirni da karaba ana wannan maganar yin tsayi wannan iya ta a ƙara wani muwani kai wani kuma wani tsarin ya ga dalilin kokarin da kai kuma haka wata kalar idan ka shiga shiga ne kudin mai shiga ne suna da shiga da yawa kuma wani sani dai magana Allah iya yi muka lada gurgurun shiganin ka gurgurun hadarka ana yi muka lafara saman dada to kenan su wa'annan aikin su za su zo wanda ya bada da yawa a ce ba da Allah bai don wannan akwai kuma matsala da ake fuskanta shi ɗan ke yi mutum ta ce a mutum yana da hali ana agaji a kuma ka ce na ba don Allah ba to an ce wannan ka bari ka ce ka ake kayayya ka bar taimako ya wuce shi ɗan ya nan ake wani mafi ya ce shi ɗan ka zama ɗan shi ɗan ya kame ka shi ɗan ya gana yi ƙoƙari ya tafi ka kakka sa'a an ce ka ake ce nariya kakka ba haka ka koma ka ɗan ka yi da Allah ko ka bada kakka masa wannan tunanin shi ɗan ya kame ka za ka masa tunanin a yi ka ake ma ya ce ne ya ka rike a ba da amma ka yanka ba da ya ɗan zuciya ka ya ga Allah ko eh masu kokarin da kenan to su ne suna aibanta masu badawa masu bada da yawa da ma wanda ba su halin ɗan kaɗan da sun kawo bakin kokarin su suka bada to suna aibanta su fa ta karu a minhu suna izini ga masu taimakawa sakir Allah minhu kai dalilin matsayin masu taimakawa da masu kaɗan da masu da yawa Allah ya ce ya mai da sakamakon izgili Allah ya saka musu izgili da suke wata suke bari ya kan haka Allah ya maida musu ya rama musu da za ka shiga da su ita wadda hun azabin aliyu wannan mutane masu aibarta masu taimakawa masu taimakawa da kaɗin da mai biyar Allah ta suna da azaba mai tsanani haka na mutane kowa yi ƙoƙari ke zai jama'a gwalgwadon imanin ka ikhlasin ka gwalgwadon da wai idan an ɗauki misalin jima an ɗauki rabin dabino da aka ɗauki rabin dabino a maida a maida shi du girman da zan zana rabin dabino ya koma girman dukiya wajen Allah haka ne Allah ya san an kaɗan in je neman amanar da ka sharaɗin in je neman alaƙa shi ne sharaɗi Allah bai karɓar aiki na haram wanda ta tsaye a wannan zai zai yi sallakari ya makarantu yawa ne ne zai maka mutane inda har shi ne ma ka fita kashin wala wannan nufin na karda ba ruwan Allah ce da ya aiki shi ma da kan zama a wata yi laifi ne wa Allah laifi ne wa Allah mun ya haɗin mutum ya ɗauko ya sa a wannan wurin ba su kusa aiba haka bi kokarin kokarin aiki a kai da naka ba su kokarin ka ba su kokarin ka ya Allah ce gaba
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ko ka roƙa musu gafara ko ka roƙa musu gafara in ka saka filin saba'in marata ran ka shirin lawa da in da za ka nuna musu gafara so saba'in Allah zai farka mu ala ala na ce wasu muna hukai ne tamannu muna hukai ne jin gariya Allah ya rage yawa da su wannan mutane ko ka roƙa musu gafara ta Allah kuka kula da musu shi dai Allah ke kula da nan ba su zama Allah da ba su nan kawo kalmar saba'in ko tana kawo wannan ana kawowa ne dan dan wannan naka ta mubalaga ce ta iyaka ba da ana nasa rashin misali yanzu misali a hausa ina ma kalmar a cikin wani a dubu yanzu a dubu yanzu mun sa sa wata gudu sa wata gudu min min alaƙa ta akwai da dubu ya sa mutane mutum min alaƙa babu amma ba haure ya da kalma in je zo a buɗe kai abu da mu bada da kai ga ya ta jama'a na haushe yace ya zo a dubu ba dan dubu din bace ba a ya zo da kace a dubu to shi mana an labar ta kalmar sab'in wajen mubalaga sai da sai amma nan nake cewa duk da wannan kalma tana doka amma nan inda za mu gano da magana ce ta saba'in ruwan ingantattu bukhari ya kawo rusulun abdullahi ibn salul shugaban mawaukai na madina sannan ne ne biya a cikin ma'aikatar mawaukai kowa zan shi ya shahara amma wata hikima wani kudin mutum ta a musulunci akwai wata tsara akwai tsara nashi a musulunci akwai tsara shari'a akwai tsara ta shari'a ta shari'a an da mu'amala ana aiki da mu'amala a nan sallar sallama haka sauran sabai har babban barko jaka an sa abdullahi bin zalil munafiki ne kan jaji wata ran ɗan shi zan ga labarin shi ɗan shi ne cikin abdullahi ni abin da ke yi da zan abin da manzo Allah hanya kan mun ke zan Allah yaji manzo Allah ya magana akan abin da yake yusuf ya rasulullah na ji kana magana akan babana sai Allah da ka tura wani ni gaban dama in je in kama kanshi kan ƙazan saboda ya su da ya annabi ya kashi ba na ma ta abdullah za mu kyautu zamantakewa da shi za mu ci gaba da kyautu zamantakewa da shi don kashe shi za a ce muhammadu ya kashe kafin shi wannan abu wannan abu zai zama za a yi ubar shi ka ɓata sunan musulunci sun ya cancanta a kashe shi ba da shi amma saboda wannan ka a kawo suka da mutunci an ranar da dalilin shi zaka nan ba za mu za mu shi ba ma kashe shi ai da mun to wannan Abdullah bin wannan bin Hakim haka nan bai karanta ma da shi har ya zo da shi ya zo mutuwa da da uba sai ga ɗan shi wannan san Abdullah ya zo bayan kuma sai ya rasu da baba ya rasu ina nema ka ba ni rigarka a mai da kafin ku ja ba likitar da rigar masu an fi ɗin kuma ba na kan rigar da masu masu kara da rana a san da rigar da su gabu ne rigar da ko a yi ne mai zanda ya harin kama ɗan rai shi ɗaya mai imani kuma ya kan sabai masu kima kawai sun ɗaya ɗan man za da a lokacin nan hannun da zuba ba da kula a hannun da zuba yanzu kullum annabi ba da yake da ra'ayi da ya kamata da da da ya kamata idan da sun sun sun biyan gaske sun haramta su da ra'ayi shi haramta ya halatta da ra'ayi shi mun san Allah zai haka sai ka alga shi ɗan mun hili na mun ya ka da zama ta tafiya annabi annabi annabi ya ya ba shi da Allah ya salla aka sabe mutum wani manzo Allah ya zo aka aje ga Abdullah annabi ya tsaya da bandawa umar ya zo ya sunna a tsallin alaihi ذاك من سلة ده شيل يقدر يقدر يقدر يقدر تحت ذاك من يقدر بقى انت هذا هذا يجي وما احسن من الثورة مثال من هذا نعم يجب ان يكون يكون لا يتخذ سلة دور سلة كما سلة يبدو يجي اي انا يجي اي الا ذاك يبان استغفر لهم انا استغفر لهم انت كان بقى shi a ƙarfin kallon waɗaya an da ta kawo allah ba sai ka ba na bawa hannu allah ta yi ko ka musu ko ka kama ka da shuwa iya da zarin kada ka ji ko ka iya da zarin ta aka yi kuka yi ko ka ya ce aka ko kasa bayan ko ya ce in da na san zan tsara a saba'in a kan sai ne a ta alfa ba wannan ruwa shi da ka zama mutum annabi ta inda na san zan ƙara ina nan zanen ba zalaka ɗan wa da ma zalaka sun kama ɗan yanzu yake tausayi da abin da ku ji halin zuwa a wani mazan Allah ta ba inda san da zaka mishi ne a dala zaka mishi inda na san nan ƙara a kan sabbin Allah zai gauta mishi sai in mishi to kan shi za mu ji aya ta farko bayan wannan ne ke nan za mu zalaka kenan ya ture Umar tun Khattab radiyallahu anhu shi ya shiga gaba kuma aka dasa sallah aka yi sallah umar hudun da yi kenan ba a yi ba a wukan umar ba aka yi sallah kamar da ya kamata a yi wanda abin da ya kamata ya gabata dai to annabi ya sallah za mu tafi aya gaba da ta kawo hanyar bayan wannan aka hana shi sallah gaba daya ko mutum ya kasa wani to dai wannan yanzu nan Allah ya yi cewa na istagfir lahum aw la tastagfir lahum kamar ne wanda zamara ka Allah وكنت من تجاهرة كألا انت تجاهرة سبعين مرة كل واحد يقوم تجاهرة سو سبعين فلين تجير الله يوم ألا جبير جاهرة سامو سبع أنت نم بارك ولا سبع ما كنا ألا جاهرة سبع نم وسني ألا واي سبع ما هتمش إذ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله دموع الناس سن كفر كما ألا جمان بيش والله لا يحب القوم الفاسقين ألا بين شيء دمتا من فاسقين أنا شيء يسوى مثل ما بيجاني الكتاب الكتاب يجي فجأة سألنا ليه بسحناها لنا وقلت له بألا بيضاء من شريط وانا شريط وبيضاء في الجامل شن بونس دمت نفسي يا رفاق قال لك شغل
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
آه الله سبحانه وتعالى يشير فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وإن تكي مع المخلفون نيدا الوقت اللي أخي من الهدى زوى ياك التبوك من هكير داما سنكا أجري نقريا أنبرسوا دليل سامزري لسكا كاو سنة الله كبار العبارة وإن المخلفون وإن أمر أجداد سنة بوري سكي كان سنة إيريا ما kenan yakin sun tsere ma yaƙi da ruhu kamar da mutuwa da kamar sun tsere wa mutuwa mun zala ya kan mutuwa na a gida suke bolar ciki bi masa ajin khilafar rasulta don sun zamana bayan manzala shi ya fita wannan suke bolar ciki da haka wa kari mutsari da shi bi amwaliyar wa anfusun fi sabilillah suke ki mana suka ki kiran ba sa son zuwa jihadi da dukiyarsu da rawukansu irin haka ya sa suka bar zama a gida da surutu ba wa ƙaru da tamfiru fil har suka ci ai kaku wuta a yanzu bala'in zahi ake yi zahi ya yau eh kaku wuta ana bala'in zahi kenan nan suna jan haka ɗan wata ɓoye cewa na abin da suke tsakanin cikin gida suna jan haka junansu cewa da tamfiru fil har kaku a wannan zahi ma an san zamanin lokacin zahi ne za ku ta gayar kuma jina su lokacin kayan da ke suna nan kun ya ce gaya musu masu wannan magana cewa ka a wata cikin zari suka wani zana yin wata suka kaya a gida gaya musu na rufe hannun a shaddu hawa wutar jihar nama ta yi tsananin zari eh za su jika jihar nama ne zai kawo waya da bukari ya kawo yin hannun ya mutu nan abin kasir yake cewa إن أعظم أهل النار عذاب يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من النار من نار جهنم يقل منهما دماغه كما يقل المرجل لا يرى أن أحد من أهل النار أشد منه عذابا منه وإنه أهونه عذابا رواية البخاري كان مسلم ذاك هذا كما دبار الشيوة مهي أرنسل عذابا أجد موسى وبالقيامة wanda za a mai ta kalma ta kalma ne da amin yauda na ta hanci biyu amma da ta kalma ta kalmi da kurmi amma ƙwalluwa tana ta mata ko shi ne ƙarshen ƙwalluwa ta kalmi mata ba su kashi gaba ɗaya ba ba shi sun ta kalma ne ƙwalluwa tana ta mata shi ne zanta yana ga cewa kuma ka ta kalmi tana ta mata yadda ka san in ka ɗora tukunya tana tana tana juya ma ruwa ɗaya juya wannan har ƙwalluwa take ta mata ba mutuwa ta mata take ƙwalluwar yadda ruwa ta fi cikin tukunya ce shi biya da duk a wuta ba ba zai azaba ta yi mana zama ta karshe kuma shi ne mafi karancin azaba ta wata ruwa da ta in ta tabbata cikin rigibar kariba kana mata tsaka ruwa ya mata da kira ta iya ta bai labari ta zan zai muta yake ce mata habbai لو كان في هذا المسجد مئة ألف أو الزيتون وفي منجد من أهل النار فنفر فنفر فتنفر فأثابون النفسون لحسرق المسجد وهم فيه سبحان الله مدانا كسيوا يجي لك هذا يقول فصعبون بطنية بنوا مدانا كسيوا صحابي إلا أولنا مسلاتين أشيم من كان تندبو dubu sama da ko sama da dubu ke da yawan a ce a wannan masallacin mun kai dubu ko sama da dubu a cikin mu akwai mutum guda a cikin ɗan wuta wannan ɗan wutar sai ya zama shi ɗaya lumbar shi shi ɗaya zai ƙona suka da wannan gaba ɗaya kusan yi dubu ƙona lumbar shi na ɗan wutar ɗanwa numfashi kurin na wuta dan wa abu karama da wannan wannan ke na tafi gaya musu wutar jahannama ta yi ya ce laukanu ya ikon inda suna da gani ulnar jahan ulnar jahannama a shaɗin harar laukanu ya laukanu ya ƙun ya bi wutar jahannama ta yi tsananin zayi inda sun san inda suna fa'intar lamarin ɗan lokaci ya kai ƙarshe wata ruwa wadda imam imam sun jaro haka cikin ahmad wanda ke neman allah jami bukata a cikin sauki ko hannun san biyan bukata kuma hanya mani sauki samun biyan bukata bai bukata kanta mana rubuta mini in musulun wasu ziyarar su da علمني من ثلاثة أعوذ بك من ثلاثة يا رسول الله لكان فتني الدعاء الجزاء بك أي أتكين سبع كتن بيع أباك وكان الدعاء ميرومو هيك مثلا تبديه عشرة وحميد تسبحين عشرة وتعمدين عشرة وتكدرون عشرة يتي كل كل يا زوبان سيح كي سبحان الله سبحان الله أعظم والحمد لله قهى بوما والله أكبر قهى بوما إنت كنا كانت ولا الذي قد فعلت قد فعلت رواية ما فهمت ترمزي سيجايبات نعم نعم كنا إذا انتك يا ولا ولا أبكاك البدا بوما بوما الذي أم أين أين هكذا أنا ناي كنا نادية بقاتك قد فعلت الذي ناي أم أين كما تحب أين كيف أيدي اللغة شكما Allah zai raba tun mutum ya yi ikhlas subhanallah kafa goma nan bayan kai tafiya kama annabi salati kai Allah zai Allah ka azaba jahannama da ta kabari da ta ta jahannama ko mutum ya wanda za a azaba ka ka kai addan neman kare azaba sai ka kawo ta sai ka tibigi goma tamimi goma ka tibigi goma sai ka kawo bukatar ka Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza to wani ya ce to an yi da larabci ba ba ka zama maka ba aka ta hausa ka san barbarci kan zaurin ka san gudun ciko sai da tsayanka babu wanda hana ɗan wannan masa'ada mutane suna kama kada kan wannan addu'a da wani hausarka ɗan uwa abin da ake magana idan magana ba ta rashin barci na su ƙur'ani ta rashin sunna da larabci da hausa zaurin sun suka magana ina da rayuwar da masarar ta ɓaci gaban ka za ka ɓaci amma ka ce addu'a ta hausa da magana magana addu'a sunanta addu'a ibada ce kenan abin da malama ta yi masu hadis suna da umar kiya shi abin da malami ke cewa sai an karhanta aiki addu'a da wani harshe ba larabci ba ga wani da ya san larabci to da take ba shi da iya magana ko shi ba ta ba ta ba sai ba a so da larabci shi ne hakan kudayen hakan da daraja to amma wanda bai iya ba babu wanda ya hana ka ka gaya ma Allah bukatar ka a sujada ko ban tsakiya ko da hausa da zabarmanci da barbarci da ingilishi da menene wanda yake ba a yi cewa ya faɗi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته